أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم to muna magana akan falalar wayannan salatai guda biyu salatul fati da jawharatul kamali da shi ne zai fara bayani akan wato falala ta salatul fati yace kuma qala an-nazim rahimahullah ta'ala sannan mai mulki mai ya kudur mai mulki muridi malam Allah ya ji kansa yace amma salatul fati al-husna allati يدعون بالياقوتة الفريدة وفضلها على مراتب انقسم وجلها على الخلائق انقسم وفضلها على مراتب انقسم وجلها على الخلائق انقسم إيش أما صلاة الفاتحة كذا صلاة الفاتحة على حسنا والسكي كيكاوى النام التي يدعونا wadda yan dalila suke kiranta biliya ƙudurin farida wato lu'uli'i wanda yake makaɗaici to fa fadluha ka gafar la salatul fati ala maratiban kasam ta kaskasu zuwa martabobi wa julluha amma mafi yawan martabobin nata anil khala'iqin katam wato an ya boyo gabaran halitta ba ko an san wasu daga cikin martabobin nata ba akwai khassa gani ko akwai khasa akwai khasatul khasat wanda ce ke bada shiya wasa ba salatul fati bil husna ya zuban da salatul fati ta kikkiawa limashtamalat alayhi min juhul min wujuhil hasmi saboda abin da salatul fati ta taro na daga wato huskoki kikkiawa wal hissiyyati wal ma'nawiyyati ta zahiri da ta batini التي لا تكاد تنحصر ودفضاء كردجيوها با ويكفي ما أبداه من ذلك في كتاب ميزة بالرحمة الربانية أبن دعك بينا أتكوان للتابي إن التابي يبين لك فللت يا إساء وقوله وقوله لما لكم التي يدعون ودقوكم يدعون السكرنة بالياقود الفريدة أي قد قدمنا من قبادر أن الشيخ رضي الله عنه شهر جنة الله يقارى مسعدا هو الذي سماها بذلك شيء أنبت صلاة الفاتحة يقود الفريدة ووجه التسمية دليل ليس أنبتت في غاية الوضوح إلى سكمتك بيانا ومراتب الفرد المذكور مرتبهم فلل صلاة الفاتحة عندك فتا سبع بقيني أو ثمان قوتقص وقوله لكما يتوجلها مبيون شنس مرتبهم إن من إن من كتم مرتبة قوي كوكما أن كتم أن قويت لأنه مما لا ينال سهل أبن دباع سامسا إلا بالذوق والتعريف الإلهي سيد ذوقي لكما سنر وادك وجه أبنجلي ومن كان سبيله ذلك وأن أبن كل مرد عكتي sai da zauki ko kuma Allah ne ya san kaga la yashihi man fataha man fataha alaihi fi wanda da aka masa fatahi a ciki kaga ko zai da da dama in bare da zauki ko kuma da ta'rifin ilahi illa bi idnillah ghayru banda wannan wannan wa sharan nazim malan da ya nu ya nuni bi hada da wannan ila ma zakarhu sayyiduna zuwa ga abinda shugaban mu shautu jana jallahu anhu Allah ya dade shi ya faɗa في فضل هذه الصلاة أتكم فللا وانا صلاة وهو فللا لفتا خشين أن لها من الفضل سبع مراتب سادة مرتبه في لقوي أو ثمانين قوتا مرتبه في تقص مراتبة وأن الذي ذكر من فضلها أبن دكت أنفتا نفلل صلاة الفاتي هو جزء من المرتبة الأولى ونينكي لك مرتبة تفرقه وغير ذلك وأن وأن كله مكتوم سوران قام بويسو ثم قال رحمه الله تعالى سنة مالم يميز مريد الله يجقن سيشك برتوا ومن سوى المكتوم أن من تلا من هذه الصلاة عشرا حسنا ما لم يحصله ولي سال قدرا وعاش ألف ألف عام برنجا مكة ومن سوى المكتوم yana daga cikin martaba salatul fati wanda ba a boye ko ba boye bane أن من تلا من هذه الصلاة عشرا والذي كرم صلاة الفاتح قوما حصل يا زاملادا دا ما لم يحصله ولي صابي ونولي مدوكتي بسامه با إلا با يكرم صلاة الفاتح با قدرا ولي قوى مدوكتي لدرجة وعاشا قودا يا رايو ألف ألف عام شكرا دبو سدو كان كرمت ونصلاتي ba salatul fatihi ba sai kai ka zo karanta salatul fatihi goma to za ka samu abin da shi wannan madaukakin wali bai samu ba yana ta karanta wasu salatai ba wannan a tsawon wannan wannan shekaru za ka samu abin da bai same shi ba ashara mala ya yuni da haka zuwa gona ila fadli ila ba'd fadli al-yaqud al-farida wasu daga cikin falalar salatul fatihi في مرتبتها الظاهرة وانم فانا مغنى مرتبة ظاهرة وهو شين أن سيدنا رضي الله عنه شوت جان الله يدريه أن تنبيش عن فضلها نيفل لسلاة الفاتح فقال سيدي من ذكرها عشر مرات سوى ليكرا سلاة الفاتح قوما لو عاش العارف ألف ألف سنة da wani masanin Allah zai rayu shekara dubu su dubu kana zakiru a asharan wanda ya karanta ta goma dinnan zai zama akta minun sawaban ya fi shi lada yani al'aribu ya fi wannan arafin sadatu yawan lada allazi lam yadhkuraha wanda ba salatul fatiha din ya yi ba wasu salate yake ta yi da yawan shekara dubu sai dubu yana yi kai ka zo ka karanta goma abinda zaka samu ya fi wannan arafin ba ma fa ami ba arifi madaukaki ba za ka abinda ka karanta goma nan bai ishe ya fi wa'annan shekaru da yana karanta wani salati ba salati fatiha in ta ha ake zakarahu bil jami'i haka ma ya mata cikin littafin jami'u wa huwa min babi tab'ihi al amali bil asab al kathira wannan yana daga cikin babun ninnan ka ayyuka da ninkanin ta masu yawa wa alam ka sani anna min al muqarrar yana daga abin tabbatarwa inda al ulama ya wajen malamai fi tab'ihi a wurin ninnan kalada annahu yakunu taratan wani lokacin ninka maka lada da za yana zama ne bi itibari lafzihi saboda lafazin da abin da ka karanta ya kunsa ka ishtimali ala jami'il awsaf as-salbiyyati wa dhatiyyati wal fi'liyyati kamar a ce abin da ka karanta ya taro dukkan sabobin Allah salbiyai da sabobin sa na zati da sabobin sa na ayyuka saboda haka sai a baka lada gwargwadon irin abin da salatin ya tattaro na waɗannan suhohi na zafi da fi'ili da sulbi wa masalu zalika amma suka kama misali bina hawi zil jalali wal kiram kamar salatin da aka yi akar aka faɗi aka ce ya zal jalali wal kiram a cikin sa qalu suka ce wala shakka babu kokonto anna sana'a ay kirari da yabo bil atammi da suna wanda yake mafi cika ablagu shi ya fi fasaha min al'akhafi daga suna wanda yake mafi keɓanta walhafi da kuma wanda yake keɓantarsa wa kai shimalihi kamar kuma idan salatin da kai shi kuma ya taro ala ma yu'zinu bit-tab'idi ko yu'zinu bit-tab'idi shi kuma yana nuna salatin aninnan abubuwa kamar subhanallahi adada khalqihi kaga lafazin yana nuna ninnin ga Allah ya yi adadin halittunsa wani hau zalika makamancin wannan ka kaulihi kamar kuma a faɗa a cikin wannan fi ya zai salati haƙa ƙadarihi gani ko ka yi salati ga manzan Allah gwadon darajarsa ga gaba wanda ya san darajarsa ba Allah ba kowa zahirin wannan abu ne wanda ke bayanan ne ko hususan ita musamman ala ra'ayi bisa ga ra'ayin man akaza bi zahirihi wanda ya riko da zahirinsa amalan dan aiki alama huwa la'iqu bil karmi abin da yake ya dace da karamci faqad taqaddama ya gabata ma ba'd ma yuwaddihu abin da ke bayyana wannan ya gabata tambaya wadaratan wani lokaci kuma zikirin ladan nasa ya kuma yana zama ne bi itibar al-ashkhasi suwaye da karanta fa inna ibadat ahli al-maratibi ma'abuta martabobi a wurin Allah ibadarsu laysat ka ibadati ghayrihim min fadli ibadu ba ta daidai da ibada ibada wani su a falala ba wa hum aidan mutafawituna su kansu ma muta martabubun su kansu sun bambanta da haka da tafawuce maratibi ne gwargwadon wato fifikan martabobin su su ma ahalul maratib din su ma ahawa ne wani ya fi wani wani ya fi wani to abinda wannan zai karanta a bashi ba shi wancan zai karanta a bashi ba sai a bashi sama da haka gwargwadon tafawucin ku wa min daga cikin zaman yawmuhu daga cikin ahalul maratib hinin sa wani ka yawmin qalailatul qadri kamar daren lailatul qadri yake wa minhum daga cikin ahlul maratib akwai man yawmuhu wanda ranarsa da alfi sanatin kamar shekara dubu ne yinin sa da abinda zai yi abinda za a bashi ladan da za a bashi kamar shi kamar ladan wanda ya shekara dubu yana yi wani kuma yinin sa daren sa da ya tashi ya da abinda za a bashi kamar daren lailatul qadri wa minhum daga cikin ahlul maratib kuma akwai man yawmuhu shi kuma yinin sa kayyumul ma'aridi kamar ranar bihamsina alfi sanatin ga gani ko kamar ranar wato ranar siyama kenan ko kuma ranar mi'raji da shekara dubu hamsin alahu zai duna radiyallahu anhu aka fi da ne faɗa sauraka shi kansa abinda za a karanta tafawutin ladan ya danganta wani abinda aka karanta shi ne zai sa adin a minkanin ladan wani irin sunayen da aka karanta wani martaba wanda ya karanta da shi ne ke kawo minkanin can da shi na yi bayyana martabobin martabobin su bayan allah ɗin kowa da irin martaba wani irin da kamar sa shekara ɗaya kamar shekara dubu kamar shekara hamsin kamar layatul kadari ko haka nan to kowanne su da bambance-bambancen قال سيدنا رضي الله عنه قومي شهدنا الله يدريته وأشار إليه جوز الروق رضي الله عنه حسنا جوز الروق ينون يزوى قريش رضي الله عنه وكذا ابن عطاء الله وقد وقد يعظم فضل الله تعالى فلا تكن يجرم على أهل المراتب كما أبو جامر تبوبي فيسري سر تضحيه في المذكورين سر من كاونا sai ya naso a cikin abubuwan da aka karanta wayannan guda biyu din la atba'ihim ga mabiyansu bi sababi izin izinin lahum izinihim lahum saboda izinin da zu'al maratibi suka yi wa masu karanta wannan salatai da muka faɗa to saboda wannan izini su ma sai sirrin ne ganin can ya sadu zuwa gare su fa yahsul lil ma'zuni lahu qisṭu qisṭun min mal azini wanda ya maka izini a martabarsa idan ya maka izini in kai maka karanta za ka samu wani rabo na irin sashi wannan wanda ya maka izini din wa illa mai jahid mujahada ko da ba ka yi kokari irin kokarinsa ba amma dai shi ne ya maka izini tarbaka shi ne ya maka izini daga cikin arzul maratibi sai ka samu wani rabo na daga ninke-ninke tunda shi ne ya maka izini irin nasa وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي الشاذلي رضي الله عنه يقول أنا تحملت التعب عن أطبائي نيم بيانا نادو كي مستكا وسوحلا ومثله قدم قتمنا لما قول سيدنا فرنشو تجاني في حق أصحابه حق صحابانسا ليس هذا لهم من أجلي لسكتم ليش يا سيدي شو ونم فللا tafara da zafi da ake ta faɗa ɗin nan saboda ko kuma na fararen da ake ta faɗa na auradin jami'a da muke ta yi shin wai saboda wurdan ne da ake karantawa ake samun wannan farala to dan sai da dan shuru kaɗan sai shi a a la'ajili an ana ba su ne saboda ni yanzu dan saboda ni ne ake ba su وذلك يتولى وهذا لهم لأجل من أجل إدعاء وأنهم فلن لقد أنبات فالمجرنا سؤودا من كرة وسؤودا أنبا وذلك يتي لما قصوده من الفضل سؤولا أبن لا كتيفا شيء المجرنا سنرد فللا وتعرف أن لوقت كما أن من كان كم يكون إلى ذما باعتبار العظمان للولاد زامن لأكثرنته وتارة wani lokaci kuma bi itibar al-amkinati lura da wurin da ka karanta kal amali fil haramaini kamar da inda ka gani ibada take a cikin haramai guda biyu nan na makka da madina alama warada fi zalika bisa ga abin da yazo a cikin fadalan su wa'annan wurare wani lokaci saboda wurin ne wani lokaci saboda zamanin da karanta ba ka samu falala kai da arabta hala to idan ka san wannan fa alam ta sani anna hadhihi salatu sharifa ani salatu al-fati lima awliga salatu al-fati nan qad ishtamalat sa'taru min al-wujuhi tasquji التي تكون سببا للضعف والعيب زما دليل لكم كلالا المذكور وانما كبرا على ما لا يخفى بتجاب النبي فإنها إذا هذا الباطل اشتملت ذاكرة تتتر على نداء الله إذا ذكر الله اللهم يا اللهم كنا تعالى بالاسم الجامع للذات اللهم suna ne na Allah aljami'i wanda ya tattaro da zati ga sunan zati wasu ba da zubobi wal af'al da ayyuka alama marra bayanuhu bi da abin da bayanin sa yi kowa ya tabamman wannan Allahumma ya kunshi afana alayhi kirani ga Allah subhanahu wa ta'ala bima huwa amudu sana'i daga mafi gamewar fuskokin kira wa shtamalat har ila yau da zai ba kuma da taro من الثناء إلى الإكرار على حبيبه العظم كما سوينسا من جرما ورسوله الأكرم لما جنسا من جرما على أبلغ الثناء تعتار إجمتي كي متقى ذاكراري اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وتصوفهم عن أمره تبرع haka ma ya fi duhu kamar yadda yake fa'idan tawa shi ma ya shiru cikin abin da yake nuni ila ma'anaha zuwa ga ma'anar salatin ala jihadil iqtisar da daga fuska da takaida ma amma shtamala alaihi qawluhu fiha bayan wannan sifa ta annab da kajero kuma salatul fati ta tattaro bisa da fadin ka hatta sabarihi wa miqdaril azim kai salati gwargwadon darajarsa da mikidarinsa mai girma a wurinka kaga nan magana take ba wanda ya san darajarsa bare gwargwadonsa sai Allah la ya arifu ne haƙiƙatan gairun rabi aka aka misalaci ba wanda ya san sani na haƙiƙa in ba ubangiji ne ba so da haka ta rasu ba shi abin da kun so kenan kirari ga Allah Allahumma sannan kirari ga annabi muhammadin alfati lima umuli kauna fatin lima sabaka nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sannan kuma kace haqqa qalihi um shadari azim wa da ke wannan shi ma bi itibar labbi an an ka fito nan lafazan ta kenan wa ma bi itibar ashkhasi amma kuma an bi ta ban ka lura da waye karanta ويكفي يا إذا ما مر أبن ليو يقباتا أن الشيخ رضي الله عنه بشوط الجان من الفضائل لدك فللا التي أعطاها الله تعالى فللا الله يبارئ لأهل هذه الطريقة فإن ونن طريقة من المحبوبية الله يبارك فللا تسوايانا تنسو المفارج عليهم وتأخرين وأكنسو إلى حضرة المحمدية عليه الصلاة والسلام wanda kwarmiyo masa daga alara annabi sallallahu alaihi wasallam ma'a man dafa ila zalika tare da abin da ya rabu zuwa ga wannan min al-mazahir idabi da daga darajoji wanda suka manya manya wal khususiyat al-jisari da khasiyyoyi wanda suke masu gwaɗi haza yace wannan kuma dai ma'a husulil izni duk bayan wannan kuma a ce kuma kayi tare da izini fi salatul mazkur a wannan salati in ustazi hadhihi at-tariqa da ce kuma ne wannan tariqa shine ya maka izini allazi huwa al-khatam al-akbar al-muhammadi wanda shi ne khatam al-akbar al-muhammadi wa huwa shi kuma ya samu izini an fayyid al-wujud da shugaban samammu bila wasiqatin ba tare da wasiqa ba haka ma ta kaddama bayanuhu kamar inda ma gabatar ka karanta wannan salati da wannan abubuwa da ya kunsa ka karanta kuma da izinin shehu tijani wanda shi ma shehu tijani ya ya ba ya faɗa ne da izinin manzon Allah kaga duk abubuwan kasu na hawan hawa wa amma bil itibar al azman in kuma an ce ana ba da lada ne gurgurdan irin lura da zamanin da aka karanta fa min haysiyati kaunihim ya wato yana daga cikin bangaren kasancewar yan tijariya fi akhirin zamani a karshen zamani الذي ورد الخبر وعندما حديث من الله يرو لأن القابض فيه تيام يرقى الدين عيرم والنظام هنا قرشي يرقى بسك الدين فالقابض على الجمر كمان يرقى بسك يرقى ندى قرواشي kaga mu ga da sabo bara a ƙarshen zamani mun yi riko da ita jifa ta can jifa ta can fatanci na can fatanci na nan gashi nan dai zuwa amma mun rike gam mun ki fage to kaga shi ma yana daga cikin abin da yake karawa wa anna lil amil min min ali hadha hadha zaman ajrun 50 a irin wannan zamani na ƙarshe maza Allah ya ce wasu mutane za su zo za su zo bayan ku sahabbai na duk wanda ya aiki irin aikinku za a ba shi lada hamsin minna aw minhum sai suka tambaya rasulullahi mutum hamsin daga cikin mu ko mutum hamsin daga cikin su qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce minkum mutum hamsin daga cikin ku za a ba shi lada irin na mutum hamsin hamsin din irin ku ko sahabbaina gani ko على الخير ميزا لأنكم تجدون على الخير عوانا دنكو كنا سامو ما سيمكم أكم أيكة على الخير وهم لا يجدون عليه لا يجدون عليه عوانا سوكو باسا سامو ونمتي مكا سير زعي سير قاتنشي سير كافرتا وسير أبو با عيبتا سوكو كنا سامو سوكو باسا سامو لك دوان دي أيتي عيرون وانا زامني الله زي باش الله دن صحابي حمسا كالكجان شيء an ba ka ladan sahabi hamsin wato ka fi sahabi kenan hamsin a ka gani ko ladan za a ba ka irin na sahabi hamsin haka za shi haka annabi ya faɗa hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam fata ammal malai ji ka lura da ma zakarna wa abinda muka ambata wala ta zunnu kada ka zaton annana aranna bihi tasawura ala idraki man ba man ba ma annan wato kada ka zan cewa waye mu abinda muke nufi da shi tasawuri bisa ga bisa ga wato riskar abinda aka ko ya boye gabarin min sababi tad'if al-mazkur na dalilin min kanin kalladan da muka da kaji mun fada min kanin kalladan da kuma an fada dalilai dalilai dalilai da yasa ake ake nan kawo kamar inda muka fara nan dai bal ladina ataqilu abinda muke kodin cewa wa nadinullah bihim cewa Allah ne أن الله تعالى لما لو كنت تفضل يا إبوا بذلك دولنا النبي معه بجوده وكرمه لأن تنبي وصل كرم جنزا إما بلا سبب أو بسبب إما بسبب هو سبب لا يدركه أمثالنا يرم ولا سئر كاما إلا بتعريف من الله تعالى في ذلك سنة رواد الله مدوك سركي وإنما ذكرنا شيئا ما ليس من أمبت وأن أبو mimma ya tawakkalu daga abin da hankali zai iya dauka fi zalika a cikin wannan zahiran a zahiri a zahiri da ya tsane da biyu a misali na abuwa don irinmu raunana da ɗaya kewa da wannan abu da muka faɗa abin da muka faɗa ɗinnan bawai wanda hankali ne ma ladan wanda hankali ne zai iya ɗauka shi ma ya rauna huhuna cikin abin da ake gani a nan من فضل هذه الصلاة لقبر لونا صلاة الفاتحة لا غير من دونا من فضل أبن ده هم قليل اللي حوكا لون سورة لا كده أبا فكما أبن ده ويزي سلك هم قليل ما هم قليل ولا كفتا ما ده هم قليل اللي حوكا مدى نساء في خبوتين والله تعالى أعلم الله شيء مغني ثم قال أحسن العمال الميت المريدة وعدم العباد للذي فعل ما هو في سواها يهبط العمل كان قد كم فضل صلاة الفاتحة da martaba ta salatul fati adamul ibad lillazi fa'al ma huwa fi siwaha yawmil amal rashin fatin salatul fati ga wanda ya aikata abin da ke fata ayyuka kaga mun yi bayani akan abubuwan da suke fata ayyukan mutum wa man wal ajiri ujratan ba'da kadihi ko ka dauki dan kwadago ka washi kwadago yayi maka ka biyan salada an ce wannan yana bata aikin mutum sallar la'asar ya zama kullum ba za ka yi sallar la'asar ba sai rana ta waɗi ko kuma kuna kokawa da waɗuwa rana kullum aikin ka kenan to kun mai irin wannan da sauransu to aikin ka da kai na alkhairi baci yake gaba ki daya shi da amma bana salatul fati to salatul fati in dai an karanta da ta an ta karantu ko aikin ka ya baci ya baci ba dan haka ko wani abokin mu lokacin da wannan abu ta shigo wani ba Allah da ya hidima a cikin auren maulidi zai karraba dabbino da ayyukan alkhairi wai da yace ya gane ya fita eh sai shi wannan abokin nan sai ce to ba ni ba za ta yi fatin ka da karanta yace na baka to ta ba ita ba ta ɓaci ba eh ba ta ɓaci ba abin wannan karantawa da yi tana nan ladanta da ya bashi ta ba yi saboda haka yace yana daga cikin martaba sahalul fati in mutum ya aikata abin da ke bata ayyuka ita banda ita sannan Allah da nan da nan hada ashara ga zamanin yani da wannan ila anna min fada'il hadhihi salati sharifa ya daga falalar wannan salati madaukakiya salatul fati wa khususiyatiha da khususiyat al-thaniyat al-munifa madaukaki madaukaki dai annahu cewa idan sadara min al-musalli biha ba'd ma yuhdi al-amali wanda ya salati da salatul fati idan wani abu da yake bata ayyuka ya zo daga wurin sa ya aikata fa inna la tuhdithu ita ba ta bati hiya min jumlati ma yuhdithu bi fadl ma yuhdi bi fadlillah ta'ala ba ta daga cikin abubuwan da ladan su ya bati a wurin Allah ita ladan tana nan ta'ala madaukakin sarki da karahu aka malan ya ambata fil jami'i a cikin littafin nan jami'i shi kuma ya samu ne an sayyidina Sheikh radiyallahu anhu daga shehu jami'i ne faɗa ka sadal bazi inda ka karanta dalalan tana da wani abu da kai ba zai ɓata lalan ta sai dai ɓata saura amma ita ba ta ɓatuwa sun maƙala rahimahu Allah ta'ala sannan malami Ibn Tirmidhi da ya ci gaba da cewa wa marratan wahidatin tuqra'u min hadha tukaffiru dhunuba wa tazil min kulli tasbihin wa dhikrin waqa'a sittata alatin wa min kulli du'a da to ai dai mu tsaya ko fatiha da salatul fatih fatiha da salatul fatih إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط فاتحة لا صلاة الفاتحة أكوكو alaji ka zali yau yake da shekara ya Allah gafarta masa sauran magabatan Allah gafarta musu da yau tijari da sauran marasa lafiya Allah ba su lafiya sun da rama da yi Allah mutar da sana mu da ba na da wani fadi na yau da wani fadi na da wani لكن تبتغل عليها أمر الله فيه وتبرنا بها وعجوة تأثيري وتكون أولياء وليا ونصيرا أنت ولينا ولنا فنعم الرحمن الرحيم اللهم أنت أمرنا بدعائك وأسرار إجابتك فقد دعوناك ما أمرتنا فأجبنا كما أمرتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخرج من سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين